shi ke da shi
ويسلم
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibn Affan a nan gadon kaya a cikin garin Kano a wannan yammaci na litinin daren talata yau 21 ga watan Rabiul Awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436 wanda kuma yake daidai da 20 a 12 kai 12 ga watan 1 miladiya ta 2015 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alfurqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan wallafar abu al-abbas taqiyuddin ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah al-harrani al-dimashqi rahimahullah ta'ala kuma wannan shine darasin mu na 68 gabanin shiga karatu akwai tambaya da wani rubuto na dai manta tambayar a gida amma dai ina tunawa abin da yake tambaya a gobe ne na farko yana magana akan wahshi tambaya akan wahshi wanda ya kashe sayyidina hamza a yakin uhud cewa wai da gaske ne an ce ya mutu a gidan giya da wani maganar ba gaskiya ba ce ba wanda ya taɓa cewa ya mutu a gidan giya wahshi kusan kamar da aka sani dai ya musulunta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karɓi musuluncinsa amma dai ya ce baya son ya rika ganinsa saboda duk sanda ya ganshi zai rika tuna abin da ya faru ga baffansa hamza ibn abdulmuttalib radiyallahu ta'ala anhu saboda haka ya ce ya ɓace daga inda yake daina zuwa amma da ya karɓi musuluncinsa saboda al'islamu ya jubbu ma kamlahu don abinda mutum ya yi da zarar kuma ya musulunta to shi kenan wa wula ya kai baddin allahu sai ya ajin hasanat saboda haka ubangiji ta'ala ya alkawarin duk wanda ya tuba daga dukkan abin da yake babu laifin da ya kai shirka ga da Allah bauta ma wani Allah duk wani laifi da zaka yi a duniya bai kai ka hada Allah da wani ba shi ne mafi girman laifuffuka da za a saba Allah da shi ka yi shirka ka yi kafirci ka hada Allah da wani ka daidaita Allah da wani to ko shi mutum ya tuba Allah na yafi masa to kaga dukkan wani laifukan da bai kai shirka ba min babu auda idan mutum ya yi shi Allah ya karɓi tubansa to ita ko shi ko musulunci da zarar mutum ya musulunta to duk abin da ya gabatar a baya na laifuffuka wannan musuluncin nasa duk ya rushe masa su kamar bai yi bane ya dawo sabo fil sai kuma abin da zai aikata bayan ya musulunta to a wannan ne idan bai tuba ba Allah zai kama shi da wannan amma abin da yayi aka lokacin jahiliyarsa kafin musuluntarsa wanda ba a kama mutum da shi saboda haka wahshi bayan ya bar halartar majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koma gefe guda amma dai abin shi karan kansa yana damansa kuma yana ta tunanin Allah ta'ala ya kawo wani lokaci wato yana ta fatan Allah ta'ala ya kawo wani lokaci kamar yadda ya waccan aika aikar lokacin yana kafircinsa ya yi wani babban aiki kuma mai kama da shi bayan musuluntarsa to yana nan sai ya ji an fara shelanta fita yaƙar musaila matar kazzab saboda haka sai ya ga cewa to ga wata dama da zai yi wani abu wanda yake kwatankwacin abin da ya yi lokacin kafin ya musulunta na laifi yanzu kuma zai zo ya wani abu wanda yake na aikin alkhairi ne aikin wato lada ne wanda zai ƙara zama kafara gare shi saboda haka ya fita a waƙatul yamama yakin da aka yi tsakanin musulmi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da mabiya annabin ƙarya musailamatul kadhab kuma kamar yadda yace shi buƙatarsa a wannan fitar Allah ta'ala ya sa su yi ido hudu da musailama shi ba kowa da ya damu da shi ba kamar musailama shi ra'sul kufri din saboda haka ya fita irin yadda ya rika dakon hamza ibn abdul muttalib a uhud haka ya rika dakon musailama har sai da ya hango shi wato duk ya hango shi a cikin wannan rugun tsumin yaƙi saboda haka ya yi amfani da damar da yake da ita ta ƙwarewarsa wajen iya harbi saboda haka ya harbe shi to saboda haka yake ganin a rayuwarsa ya kashe ɗaya daga cikin manya-manyan waniyan Allah shi ne hamza ibn abdul muttalib sannan kuma gashi Allah ta'ala ya bashi dama ya kashe ɗaya daga cikin manya-manyan kafirai a zalimai na duniya to wannan ya sa ya ɗan samu nutsuwa sauraka musailama ya rasu a khilafar sayyidina usman kuma a dimashq ya rasu sauraka wani cewa wai ya mutu a gidan giya wani ƙarya ne da ba tatsuniya ce ba gaskiya ba ne tatsuniya ce wanda da alama ta fito ne daga waɗanda suka sake suka saba zagin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai zagi Abubakar da Umar ai dan ya zagi wahashi ai ba za ka yi mamaki ba sauraka wacce irin bakar magana ce ba su faɗa kan sayyidina Abubakar da Umar ba sauraka har ba za ka yi mamakin su faɗi wata magana akan wahashi wannan abu ne mai sauki sai tambayarsa ta biyu ta ma ina tuna cewa yana tambaya ne akan akan hindu cewa ta shin ya inganta cewa ta tauna ta tauna hantar hamza bayan an gama yakin uhud ko bai inganta ba to na san watakila dalilin tambayar watakila ya ji wani ya ce ya inganta wani ya ce bai inganta ba ma'arufa magana ce ma'arufi ya ce mashura a cikin littattafan siyar suna ambatatta imam al-magazi sirr al-magazi muhammad ibn ishaq ya kawo ta cikin littafin sirr an-nabawiyya daga salih ibn kaysan wanda shi kuma ya bada labarin abin da ya faru a Uhud da abin da ya biyo bayan kashe sayyidina Hamza da sauran musulmi da aka kashe a wannan lokaci su wajen 70 da abin da ya faru kuma na yin musula da su wato aka daddatsa wasu wani bangare na jikinsu ko aka yayyanke wani bangare na jikinsu daga ciki har da Hamza ibn Abdul Muttalib wanda a nan ne aka ce Hindu ta gatsa hantarsa ta furzar to wannan ruwaya ce mursala ruwaya ce mursala amma ta fito daga bakin shi daga daga shi Muhammad ibn Ishaq da salsala da kyau har zuwa har zuwa shi Salih ibn Kaisan Salih ibn Kaisan karamin tabi'i ne daga cikin tabi'ai lokaci ɗaya suka yi karatunsu da Imam Zuhri sannan an ruwaito ita wannan kissar har ila Muhammad ibn Ishaq ya ambace ta daga daga wasu daban kamar yadda Musa ibn Uqba Musa ibn Uqba shi ma ma'rufi ne shahararre ne wajen harkar magazi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da siyar wanda yana daga cikin wanda Imam Malik yake cewa magazi din Musa magazi Musa ibn Uqba sahiha wato abubuwan da Musa ibn Uqba ya ruwaito na yaƙe-yaƙen Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu ne to shi ba ya faɗi wannan kissa ɗin akwai ta a cikin musnad imam ahmad wani hadisi na amir ibn shirahbil shami ko kuma ata ibn abi ata ibn sa'ib an amir ibn shirahbil ash-sha'bi shi kuma daga abdullahi dan mas'ud shi kuma ya bada doguwar kissa na abin da ya faru a cikin wato a a yakin a yakin Uhud wanda isnadin wannan akwai akwai rauni ga isnadin rauninsa ko shine inqita'i da yake cikin sa akwai inqita a cikin sa saboda Amir ibn Shurahbil lam yasma min Abdullah ibn Mas'ud wannan shine inqita'in wasu suna cewa akwai ikhtilatin shi a ibn Sa'id cewa ya ikhtilati amma ruwayar Hammad ibn Zaid ce wannan ruwayar Hammad ibn Zaid an Ata ibn Sa'id عن عامر ابن شرحبيل الشعبي عن عبد الله بن مسعود شي كما حماد ابن زيد يا جي حديث عطاء ابن السائب كفن يا اختلاطي saboda haka wannan ba illa bace illar saka ce inqita'i illar sa ita ce inqita'i saboda haka wasu suka hassana hadith wala isnadi li ghairi to in ka hada shi da mursal din Salih ibn Kaisan da wasu marasil da suka zo akwai wasu asani da wadanda suna da rauni sosai to zai iya zama hasan da gairi sannan abubuwan da dama da suka zo a cikin wannan ruwaya ta Abdullahi bin Mas'ud tana da shawahid wasu ma a cikin a cikin sahihai saboda wasu suka hassana shi da gairi shi Ahmad Shakir ma sahaha ruwayar ya gaba daya amma dai akwai kuskure wajen sahaha isnadin saboda haka muka yi la'akari da wannan muna iya cewa abin ya inganta cewa an tauna din bayan samun wannan daga manya-manyan masu nasira kamar shi musa na ba a cikin magazi ɗinsa ya yi jazmi da wannan ya tabbatar da wannan kuma kamar yadda muka faɗa a baya cewa mutumin da yake yake cikin kafirci kafin ya shiga musulunci musulunci ya ratsa zuciyarsa ba abin da ba zai ba kada a manta yana da wani laifi da ya fi kowane irin laifi abin da yake ciki na bautar wani Allah da yi wa Allah kishiya ya fi gatsa hantar girma to in har ka yadda cewa hindu a wancan lokacin kafira ce mushirka ce to ba za ka yi mamaki ko don ta gatsa hantar wani wanda take ganin shi ne ya yi sanadiyar mutuwar mahaifinta da 'yan uwanta kun sa yakin badar hamza shi ya kashe mahaifinta utuba da ɗan uwanta rabi'a da shaiba saboda haka ta fito da wannan damuwar cewa hamza shi ya sanadiyar mutuwar yayyanta ko kannanta da kuma mahaifinta saboda haka tana ganin huce haushi ba abinda ba za ta yi ba kuma wannan musula cewa an daddatsa an daddatsa waɗanda aka shi wannan ya tabbata a cikin sahihai an yi wannan musula din an Abu Sufyan yake cewa lam amuru biha wa lam tasuni ba ni na sa ba kuma ban yi bakin ciki ba ya ce za ku ga an yi musula da gawawakin mutanen ba ni ne na ce a yi ba amma wannan bai bata marai ba saboda haka ba wani abu ba ne don a ce haka ta faru kafin musulun tatta wanda duk ya san cewa kafiri kafin ya zama musulmi babu abin yayi abin da yafi komai girma eh babu zanubin da ya kai kafirci da Allah babu zanubin da ya kai abin nan don har ka da ta yi shirka ta yi kafirci kafin musuluntarta to me zai hana ka yadda cewa ta gatsa hantar kuma wannan gatsa hantar in har Allah ta'ala zai gafa zai yafe mata shirkar da ta yi abin da ta yi bayan ta musulunta zai a yafe mata to sai a kuma yafe mata gatsa hanta saboda haka wannan ba wani abu ne to galibi waɗanda ke ƙoƙarin su yi ta ɓata sahabbai mazansu da matansu su ne za su yi ta laliban irin waɗannan har ma abin da mutum ya a jahiliya sai ya zama masa tashin hankali eh ai a jahiliya ma yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza to aka ce za a bi wannan diddi keke da keke kaga ba ba wanda iya in aka koma mu kanmu iyayen mu can can can waye san me aka yi eh eh tunda dai dole dai musulunci zuwa ya samu ana maguzanci ana abin eh so haka ba wani abu bane dan haka kai dan kana ahlus sunna kada kada ka ji wani abu dan ka tabbatar da wannan tunda haka tabbatar da cewa kafin su su musulunta shirka suke bautar wani Allah suke to me dan ka ce sun gatsa hantar wani musulmi ba wani ba wani abu ne wannan so waɗannan da su ne su ne tambayoyin malam ya ce da mu walmu'minu ma'amurun inda al-musa'ibi an yasbira wa yusallim wa inda al-zunubi an yastaghfira wa yatu mumini wanda ake umarta ne lokacin da wata musiba ta same shi da cewa ya yi haƙuri kuma ya sallama wa Allah sannan inda zunubi lokacin da ya yi laifi ya saba wa Allah da wani aikin zunubi an yastaghfira wa yatub ya nemi gafarar Allah ya tuba qala Allah ta'ala Allah ta'ala ce fasbir inna wa'da Allah haqq wastaghfir li dhanbika kai haƙuri kai juriya lalle alkawarin Allah gaskiya ne kuma ka nemi gafarar zunubinka kaga anan Allah ta'ala sai ya umarce shi abinda zai same shi na musiba na bacin rai na bakin ciki na tashin hankali mara daɗi to ya haƙuri sannan idan wani laifi ya fito daga ɓangarensa ya nemi istighfari ya nemi gafarar Allah ya nemi tuba wajensa wannan shi ne abinda ake umartan mumini idan wani abu ya same shi mara daɗi ya haƙuri idan kuma ya yi laifi shi to ya nemi gafarar Allah fa'amarahu bis sabri alal masa'ibi wal istighfari min al ma'aibi sauraka musibar da za ta samu mutum ta rayuwa musibar da za ta samu mutum ta rayuwa wani abu ya fada kan dukiyarsa ko ‘ya'yansa ko wani na kusa da shi ko ya fada masa shi karan kansa wata musiba ta duniya wacce zai ji zafinta ya ji raɗaɗinta to ya yi haƙuri sannan idan wata musiba ta same shi ta yayi wa Allah laifi wanda ita ma musiba ce to ita sai nemi gafarar Allah dukkaninsu musiba ce abinda duk mutum zai yi zai fada cikinsa wanda zai cutar da shi sawa'un a rayuwarsa ta duniya ko a rayuwarsa ta lahira sunansa musiba to amma musibar da take kauniya ce duniyawiyya ce to abinda ake buƙatar mutum ya yi shi ne haƙuri amma musibar da take diniya ce a addininsa ne ya samu matsala to gafara zai ba cewa zai yi haƙuri ya ci gaba da yadda yake ba kaga su waɗanda ibnu taymiya yake magana akan su su duk halin da suka samu kansu a haka Allah yake son su za su ci gaba da wannan halin saboda haka in sun samu kansu cikin halin saban Allah to za su yi haƙuri su ci gaba da saban Allah to ba ana ake haƙuri ba in almasa'ib ne ya yi haƙuri in alma'ayib ne ai bubbuka su ne zunubai sai a nemi gafarar Allah to mala yace haka alqur'ani ya nuna fasbir inna wa'adallahi haqq sai kuma yace wastaghfir li dhanbika وقد قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه شباب wata musiba da za ta samu mutum sai da izinin Allah saboda haka duk abin da ya same shi haka Allah ta'ala ya rubuta ya kaddara da izinin Allah ya faru gare shi saboda haka sai ya maida wa al'amar sai ya maida wa Allah al'amarinsa ya sallama ga hukuncin Allah sannan kuma ya nemi tsabtace zuciyarsa da maida al'amarinsa zuwa ga Allah shine wa man yu'min billahi yahdi qalba wanda ya imani da Allah Allah zai shirye da zuciyarsa sauraka idan wani abu ne da ya shafi addininka to yi kokari ka gyara zuciyarka ka yi imani da Allah wannan imani da Allah zai haifar maka da shiriya a cikin zuciyarka qala ibn mas'ud huwa ar-rajulu tusibuhu al-musiba fayalamu annaha min 'indillahi fayarda wa yusallim ibn mas'ud dangane da waccan aya ma asaba min musibatin yace shine mutumin da wata da musiba za ta same shi fa ya'lamu annaha min indillah ya san cewa wannan musiba daga Allah take fa yarda wa yusallim don haka ya yarda ya karbi wannan abu da Allah ta'ala ya abin nan da zuciya daya sannan kuma ya sallama wa Allah ta'ala wannan a cikin tafsirin ibnu jarir ya ruwaito wannan magana daga alqama alqama ibnu zaid ba daga abdullahi dan mas'ud haka yake a cikin tafsirin ibnu jarir kuma haka ibnu jauzi ya kawo shi a cikin zadul masir amma nan ibnu tabiya jingina shi zuwa ga abdullahi dan mas'ud wallahu a'lam فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل صبروا لحكم الله وإن كان ذلك بسبب ذنب غيرهم كمن أنفق أبوه ماله في المعاصي فافتقر أولاده لذلك فعليهم أن يصبروا لما أصابهم وإذا لاموا الأب لحظوظهم ذكر لهم القدر بل فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مؤمني للوك تند وتمصيبة تساميس كما رشي اللافية كما التلوشي kamar kaskanci wato mutum yana cikin ɗaukaka ya zo ya samu kansa inda ake masa wulaƙanci sabarin hukumillah to sai su yi haƙuri ga hukuncin Allah su fahimci haka Allah ta'ala ya hukunta a wannan lokaci ta haka abin da zai cece su ko ya ƙara musu matsayi a gurin Allah shi ne haƙurin da za su yi shi ne haƙurin da za su yi وإن كان ذلك بسبب ذنب غيره كودا حكن تافارو gare su saboda laifin wasu ba su ba wasu ne suka yi laifin amma da musibar ta tashi sai ta samu wanda bai yi laifin ba to hakuri ake kamar dai yadda muke ciki yanzu ba kowa ne a Najeriya ya laifi ba wasu suna nan akan bin tafarkin Allah kullum suna neman abin da zai ƙara kusanta su ga Allah suna neman yardarsa to amma tun da ɓata garin su suka fi yawa ɓarnar ita tafi yawa ɓarnar ita tafi yawa da musibar ta zo sai ta haɗa kowa da kowa sai ta haɗa kowa da kowa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan musiba ta yi yawa idan ɓarna ta yi yawa to in musiba ta zo sai ta haɗa kowa da kowa sannan Allah ta'ala ya tashi kowa kuma akan nesa shi yasa za ka ga wani lokaci wanda shi yake jawo wamma sai jima shi abin bai kai kansa ba wani kuma da yake gefe ba ruwansa kuma abin yana ta shafarsa to shi ne mala yake cewa to ɗabi'ar mumini a irin wannan yanayi shi ne ya yi haƙuri da hukuncin Allah ko da kuwa musibar da ta same shi ba shi ne sanadiyyarta ba ba shi ya yi wa kansa sanadiyar wannan musiba sai ya haƙuri da hukuncin Allah wannan shi ma alkhairi ne gare shi malam ya yi misali ya ce kamar an faka abuhu malahu kamar wanda yana da dukiya mai yawa ga ‘ya'ya Allah ya bashi amma mahaifinsa ya riƙa kwasar dukiyar tashi yana ciyar da ita fil ma'asi wajen sabon Allah ya nuna masa shi uba ne saboda haka yana da ƙarfi yana da iko akan dukiyarsa haka ya rika ɗaukar dukiyarsa yana kashewa a cikin saɓon Allah faftakara auladuhu lidhalika ya'yansa suka zo daga baya suka shiga talauci wannan magana ibn tabi'a ya fito wannan wajihi ya zamana anfaka abuhu maluhu damirin ya koma zuwa ga man zuwa ga man da ya fara fada kaman anfaka ya zama dukiyar ta dan ne amma dan bai ankara ba uban ya salwantar da dukiyar wajen samun Allah damirin kuma zai iya koma zuwa ga uban kaman anfaka abuhu malahu ay malal abid wato uba ne yana da dukiya ya lalata dukiyar wajen sabon Allah ga ɗansa maimakon ya kasance ɗan nasa ya gaji dukiya daga wajen mahaifinsa wanda shi kuma za ta amfani ‘ya'yansa jikokin shi wannan mai dukiya sai ya zama da uban ya lalata dukiyar wajen sabon Allah shi kuma ya taso ba shi da komai ‘ya'yansa suka tashi cikin talauci shi wannan zai ɗauki wannan waje faftakara auladuhu lidhalika saboda ka ƴaƴansa suka shiga talauci saboda wannan suka shiga talauci saboda wannan kaga ba su suka yi sanadiyar aukawa cikin wannan talauci ba illa aikin ubansu to fa alaihim an yasbiru lima asabahum to tilas ne akan su su yi hakuri saboda abin da ya same su وإذا لاموا الأب لحظوظهم ذكر لهم القدر كودا زاسو زلجي أبان saboda ya salwantar musu da rabansu daga cikin dukiyar to sai a tunatar da su kaddara aka ubangiji ya hukunta dukiyar nan ba za ta shiga hannunku ba zai karar da ita a cikin sabon Allah ya zamana kuma Allah ta'ala ya masa hisabi a kanta ko kuma za ku tashi cikin talauci da babu don haka Allah ta'ala ya rubuta muku sai a tunatar da su wannan shi ne zukira lahum alqadar da san za su zargi uban sai ba dan uban su yayi wasa facaka da dukiyar nan wajen saban Allah ba yana raba ta ga yan bori da makada da yan tauri shi ba dan haka ba to da ya kasance wannan dukiya yanzu muna muna cikin ni'ima to sai a gaya musu a'a haka Allah ya kaddara babu yadda za ku koyi haƙuri wanda shi ne ake kira asabar to kaga duk wanda wani abu ne da zai same ka mai raɗaɗi wanda za ka ji zafinsa za ka ji ciwonsa wanda wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam abin da yake da zafi da ciwo in ya same shi ta ciwo ya ji zafin wannan ba a kama mutum ko a zarge shi don menene abu kaza ya same shi ya ji zafi wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam annabi yaqub alayhi salam ya ce wa asafa ala yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzn wa huwa kadhib annabin Allah ne shi yasa al-hasan al-basri lokacin da ɗansa ya rasu aka ganshi yana zubar da hawaye ce a yanzu malam duk zuhudin ka da gudun duniyar ka kuma ka rika kuka saboda mutuwar ɗanka ya ce ban kai annabi yaqub ba ban kai annabi yaqub ba shi ai ba ce aka yi ba ɗansa ya rasu amma kuma ya yi kuka ya yi baƙin ciki har ma ya nuna takaicinsa wa a safa ala yusuf saboda haka wannan ba shi ne ba shi ne matsalar ba matsalar ka ƙi sallamawa da cewa wannan abu daga Allah yake wanda har wannan ya kai mutum zuwa ga attasahut ka zama kana fushi da kowa duk inda aka ganka ba walwala ba sakin fuska ba ka kula jama'a ba ka shiga jama'a ko ka gudu ma ka kaurace wa jama'a saboda wani abu da damuwa ya same ka ko ka shiga fada da mutane sau wani in wani abu ya same shi to kowa ya taba shi kuma za su yi fada to wani alamar rashin mayar da abu ne daga zuwa ga Allah ko ya zama akwai akwai akwai ashakwa duk inda ya zauna sai yayi magana ya ga mutane yanzu a ce kamar ni a ce ni ne abu kaza yanzu zai faru gare ni ka duba maka gani dan Allah wani to kaga wannan shakwa shakwa shakwa yana ga yana da watakila wasu sawabi ko ya yi kaza ya kaza ya kaza kuma a ce an jarrabe shi da wannan to wannan duk alama ce ta cewa ba haƙura ko ya rika amfani da gaɓoɓinsa wajen sabon Allah ya kasa riƙe gaɓoɓinsa don daman a haƙuri abinda ake nufi da haƙuri haƙuri kamar yadda ibn al-qayyim yake cewa yana tsayuwa akan tiraka guda uku ne haƙuri lokacin da musiba ta samu mutum zai habsun nafsi an tasakhut bil maqdur mutum ya kame ransa ya tsare zuciyarsa kada ya rika nuna damuwa da bacin rai saboda abin da Allah ya kaddara masa wannan turke na farko ke sannan hafsul lisani an shakwa ya rike harshensa kada ya saki harshensa duk inda ya zauna banda faɗar abin da ya same shi ba abin da yake kana gaya mu kuma waɗanda ba su yi maka komai ba ba ka ba su iya komai ba sannan sannan abu na uku shine hafsul jawarih anil ma'siya ya rike gabansa kada ya bari su saba wa Allah kamar waɗanda za su rika marin fuskar su ko su rika yaga tagwasu ko ya rika dukan gini da garu saboda wai to waɗannan tiraka guda uku ya danne zuciyarsa anil sakhut bil maqdur ya danna harshensa anil shakwa sannan ya danna gabobinsa anil masiya akan waɗannan tiraka uku hakuri yake tsaya da mutum ya samu wannan to ya samu as-sabr to kuma as-sabr wajibun bi ittifaqil ulama wannan hakurin ba wai mustahabbi bane in ka ga dama kai hakuri in ka ga dama ka kai hakuri a wajibi ne wajibi ne ga mutumin da abu ya same shi haƙuri wanda malamai ba su yi saɓani ba akan asabru alal masa'ib asabru alal masa'ib wajibi ne ko wajibi a malamai sun yi ittifaki akan wajibi ne wa a'la min zalika ar-ridha bi hukmillah abinda yafi wannan daukaka yafi wannan girma shine yarda da hukuncin Allah saboda haka akwai as-sabru 'ala al-masa'ib akwai kuma ar-ridha bi qada'illah ar-ridha bi hukmillah wanda mataki ne na biyu wanda yana sama da matakin hakuri matakin hakuri shine abin da muka ambata ar-ridha bi qada'illah ka yarda zuciyarka ta yi sanyi amma kasa tantancewa kai ne abin ya faru gare ka ko ba kai ba an zo an same shi an yi masa rashi amma an zo gurin ana ba a gane waye ma aka yi wa rasuwa ba saboda babu alamar abin a fuskarsa dan abubuwan dan kujuba kujubarsa bai daina ba duk ya ci gaba da yi to wannan mataki ne sama da matakin asabar asabar wannan za a iya za a iya asabar kuma asabar yana faruwa ne ana kiran abin sabar inda sadmatul ula game da annabi ce innama sabru inda sadmatul ula wato da lokacin da abin yake sabo ake cikin jin zafin sa to a lokacin ne ake cewa hakuri amma an yi abu ya shekara 100 abin ya shekara 10 ya shekara 15 20 an ga ka dawo ka murmure ka ci gaba da walwala kuma ka ce ai mun yi hakuri bayan kuma can an yi ta tareleyinka ana ta tareleyoka an rasa kanka sai da aka dade aka dade aka dau lokaci sannan kuma ka ce kai hakuri a ba shi ba ake magana ba shi ba ake magana to wannan mataki na hakuri mataki ne mai kyau kuma alkhairi yake haifarwa wannan haƙuri wannan da muke magana har ila yau shine as-sabrul ikhtiyari ba al-ittirari ba sabrul ikhtiyari akwai as-sabrul ittirari wanda baya daukaka darajar bawa kamar yadda as-sabrul ikhtiyari zai daukaka darajarsa bal ma bawa yana tarayya da dabbobi a kansa sabar al-ikhtiyari sabar al-ittirari mutumin da a ya sa wani abu ya same shi wanda babu yadda za a iya iya dawowa da kansa ya rasa wata gabar shi misali a ta jikinsa ko wani nashi ya rasu ba zai dawo da shi ba a nan kuwa su dole dai dole ya zai yi yana da abin da zai yi ba abin da zai yi wani dabba ma haka take ka ji yunwa ba ka samu abinci ba ya za ka yi dole ne ka nema ka nema ka rasa wanda za ka kwata ma ka sata ka ci ba ka samu ba ka ce ka haƙura to ya za ka yi to na'am wannan haƙuri ne idan baka nuna tasakkud da sauransu ba amma ko dabba ma haka ne dabba ma amma as-sabrul ikhtiyari wannan shine sama a cikin nau'uka biyu na hakuri sabrul ikhtiyari shine abinda kake da kudura a kansa amma saboda Allah ya ce baya son kai ka kame hannunka kai hakuri baka saba Allah ba duk da kana da ikon ka ya baka damar ga saban Allah nan kusa da kai in kaga dama za ka yi amma ka danna zuciyarka ka ki wani ma mataki ne na haƙuri ka yi haƙuri ka yi wa Allah biyayya ka yi haƙuri ka jure ka bi Allah ta'ala shi ma wannan Allah ya baka wani ɓangare na hurriya na mashi'a da in ka ga dama kana iya bautsewa wa kamar da wasu suka bautse amma ka ƙi barin hanyar Allah ka tsaya a kanta to kaga wannan sabr ne ikhtiyari to wannan kana da daraja fiye da wanda yayi wancan hakurin za a iya yi wancan hakurin yayi amma ba zai iya wannan hakurin ba to shi kansa sabr ala ta'atillah kai hakuri akan biyar Allah shi ma matakai ne akwai wani yana sama da na wani yanzu wanda zai yi a alwala da ruwan sanyi a lokacin zafi ya yi sabar ala ubudiyatillah ko ba haka ba ya bauta Allah ya haƙuri tunda ya bai bari shedan ya ci galaba a kansa ba ya zama cikin wanda ba sa sallar yana alwala ya sallar amma ka duba a lokacin zafi ne yayin da ruwan sanyi zai zama daidai da wanda ya kula da harkar alwalarsa a lokacin sanyi da ruwan sanyi ba za su zama ɗaya ba to dukkaninsu sun yi asabar ala ta'atillah amma wancan yafi shi yasa cikin waɗan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za su shigar da bawa bawa aljanna akwai as-sabru alal makari da cika alwala lokacin da ake tsananin hukumu kun sanyi kamar irin wannan lokacin da muke ciki ya zama ka tsaya kai alwala cikin nutsuwa a cikin gine-gine muke a ban amma fa alwala fa ba ma iya yin yadda ya kamata bare kana cikin fili haka ba ba wani gini ka tsaya kai alwala da ruwan sanyi to wannan karan kansa yana daga cikin abin da yake kankarewa bawa laifinsa to shine malai cewa a'la min zalika ridha bi hukmillah mafi girman abin da ya faka shine yarda yarda da hukuncin Allah abinda Allah ta'ala ya hukunta mutun ya yarda da shi warida qad qila innahu wajib shi rida ɗin kansa wasu sun ce wajibi ne amma wannan sun tsananta sun tsananta wakila innahu mustahab a nuskar a nuskar kamin karatu wakila huwa ko huwa mustahab wa huwa sahih to ni na ba haka bane amma dai yadda yake din ba kuskure bane a ma'ana kuma ibnu taymiya ma yana rinjayar da wannan cewa wakila innahu mustahab kuma wannan shine sahihi cewa ar-ridha bi qada'illah mustahabbi mataki ne na na uku bayan matakin sab'a mataki ne na biyu bayan matakin sabr sai mataki na ridha to ridha din kamar yadda muka ce shine za a ga walwala a fuskar ka bayan kuma gashi ka sa wani abu ya same ka a ganka a natsi a ganka babu alamar wani bacin rai ko tashin hankali a fuskarka jiya mun dubo a babban malamin mu shek bakar jibrin wato kana ga fuskarsa kasan akwai arriza da kaza wallahi mu da muka je masa jaje mun fi shi damuwa wallahi wato yanayin da na ganshi a ciki da sakina da nutsuwa abu ne da duk wani mumini zai masa gifta zai so shi ma a ce yana da irin wannan ko kaɗan babu wani abu a cikinsa tuwa da aka yi gobara duk abin da daga shi sai rigar bacci komai na shi babu abin da ya fi tashin hankali irin littattafai amma kalmominsa da yake yi a wurin suna nuna arriza da kama'ina suna nuna arriza da kama'ina haka muke masa tsammani malam yace wa a'la min zalika an yashkura Allah ala al-musiba wa a'la min zalika an yashkura Allah ala al-musiba ce kuma abinda yafi arrida bi qada'illah mutun ya gode wa Allah bisa musibar da ta same shi wato ya go ya ma ba ba wai kawai ma a'a ya ma rika godiya ya dauki musibar al-mihna din ta koma minha ya ɗauke ta wata kyauta ce Ubangiji ya masa ya ɗauka saboda ma abinda ma ya sa ya wannan ya sami saboda Allah yana san shi saboda yana ƙaunarsa lima ya ramin in amillahi alaihi biha saboda zai rika ganin wannan musibar ni'ima ce Allah ya masa haisu ja'alaha sababan li takfiri khataaya ta inda Allah ta'ala ya sanya wannan musibar ta zama sababi da zai sa Allah ya kankare masa laifukansa yana da kurakurai Allah ya jarrabe shi don ya kankare masa laifukansa wa rafi darajati ya daga darajarsa matsayinsa wa inabatihi ila Allah ya sa masa komawa zuwa ga Allah wa tadarruhi ilai ya sa shi ya rika mai da wato kankantar da kansa zuwa ga Allah wa ikhlasihi lahu fi tawakkuli alayhi ya zama mai ikhlasi wajen dogaro ga Allah wa raja'ihi duna al-makhluqina ya zama wajen hakanan da wajen fatansa a wajen sa sa tsammani ba a wajen mahalukai ba to wannan wannan shine mataki na koli bayan matakin as-sabr ar-ridha sai ash-shukr ba alal ni'ima ba alal niqma ba alal minha ba alal mihna to kaga wannan mataki kam ba kankani bane sai manyan waliyan Allah to kamar da ibnu taymiya yake faɗa a gurare daban-daban a littafansa cewa bawa daman ya taƙallabu ne بين نعمة يجب عليه شكرها ونقمة يجب عليه الصبر يجب يجب الصبر عليها باوا باوا دائما يتقلب ko da yana cikin ni'ima ko yana cikin jarraba in baya nan ba yana nan in yana nan baya nan yana nan an-ni'ma an-ni'ma qaiduha ash-shukru abinda zai rike masa wannan ni'imar ya dabe bai ya da tsayar masa da ita ta dawwama tare da shi shine ashkur la in shakartum la azidannakum ashkur shi kuma yana tsayuwa akan turaku guda uku kamar yadda rukai yake faɗa wabilu sayyid turake guda uku godiya ga Allah na farko al-i'tirafu bi hadhihi an-ni'mati batina daga zuciyarka ka yadda cewa ni'imar nan daga Allah take ba dabararka bace ba wayanka bane ba kokarinka bane ba kuji ba kujibarka bace ba inna ma utitu ala ilmin indi ba ka rika ganin kai ka tashi kai wa kanka wannan gatan akwai waɗanda suke irin wannan in ga Allah ba shi sai ce kaga ba a banza fa na fi sha wahala fa kafin sa wato wahalar sa ce to ka ji cewa ah, in wahala akwai wanda ya fi shi shan wahala ko bai samu ba in wahala tana bayarwa da wani ya fi shi to na farko al-i'tirafu biha batinan tun daga zuciyarka ka ji daga Allah abin da yake ba kai kai wa kanka ba sannan wa tahaddathu biha zahiran zahirinka kuma ka rika fadar cewa wannan ni'imar daga Allah ne kamar yadda Allah ya ce amma bi ni'mati rabbika fahaddith to galibin mu galibin mu na tahaddathu bil musiba wala na tahaddathu bin ni'ma sai kaga dan kasuwa yayin da Allah ya bude masa samu yana samu baya so ma a san yana samu eh sirri ne sai kaga har ma wanda ba sun hada harka da shi ba ta kaso ba ka wataƙila malaminsa ne amma ba za ka ji yana buɗe baki a gabansa yana gode wa Allah ba ya ce alhamdulillah kasuwanci kan yan kwanakin nan Allah ya kawo mana kasuwanci alhamdulillah ba zai ba kuma ba komai ya ja wannan ba wai kada wani abu ya tashi a dan ce to ko zaka taimaka shi kenan ba shi ne ba dan akwai waɗanda ko sutura ba sa canza ba ba zai yadda ya canza motar hawarsa ba ballantana a ga ya sake gida wai ka a fahimci yana samu to wannan bala'i ne ana son a ga alamar Allah ya maka ni'ima inna Allah yuhibbu 'abdan idza an'ama 'alayhi an yara athara ni'matihi 'alayhi Allah yana son wannan ya ga alamar ni'imar da Allah ya masa bawansa a cikin sa to shine at-tahaddusu biha zahiran wannan tirke ne na shukru ni'matillah sannan kuma tirke na uku shine at-tasarrufu biha fi ma yurdillah ni'imar da Allah ta'ala ya bashi ya zama na yana sanya ta cikin abin da zai yarda masa da Allah zai samu masa yarda Allah kada ya sa ta cikin abin da zai zama masa hushin Allah zai jawo masa hushin Allah kada ya rika saban Allah da wannan ni'imar in dukiya ce ya ciyar da ita inda Allah zai yarda da shi ba abin da Allah zai fushi da shi ba idan shugabanci ko mulki Allah ya bashi ya tabbatar yayi adalci a cikinsa to waɗannan rukunai guda uku suke rike da shukur idan aka same su to an samu ashukur to ko bawa ya zama cikin ni'ima ko ya zama cikin jarraba ya zama cikin jarraba shi kuma wajibi ne yayi hakuri wajibi ne yayi hakuri shi kuma hakuri mun faɗa kan abin da shi ma rukunnan da yake tsayuwa a kansa حبس النفس عن التسخط بالمقدور سنة حبس اللسان عن الشكوى سنة كما حبس الجوارح عن المعصية وإن ركني أكسوكم أكن سني هقولين زي جنو idan aka samu ɗaya ya can ya abin ya ya ya kare ko ya fita to abin da din zai ta rawa to kamar yadda Sheikhul Islam yake faɗa a kamar yadda Ibn al-Qayyim yake faɗa a cikin littafinsa shifa'ul ali haƙuri ba zai yi ba sai da godiya ashukru yastalzimu as-sabru yastalzimu ash-shukr as-sabru yastalzimu ash-shukr wa la yakunu illa bihi fa idza dhahaba ash-shukru dhahaba as-sabr idan mutum mai haƙuri ne akan abin da Allah to kuma ya rika godewa Allah in ya haƙuri akan musibar ya godewa Allah idan babu godiyar Allah ɗin haƙurin ma zai tafi kamar yadda shi kuma as-sabru al-abin ash-shukru yastalzimu as-sabr ash-shukru yastalzimu as-sabr haƙurin shi ma yana buƙatar abin nan godiyar tana buƙatar haƙuri kuma ba za ta samu ba ita godiyar idan babu haƙurin kuma duk sanda aka rasa haƙurin za a nemi godiyar ma a rasa saboda haka kullum minhum yastalzimu al-akhar da as-sabr da ash-shukr kowanne yana buƙatar ɗan uwansa wanda Allah ta'ala ya bashi dukiya ko ya bashi wata ni'ima yana buƙatar ya gode wa Allah dole ne sai yayi hakuri wajen yi wa Allah da'a da kauce wa soye-soyen zuciya da rudin duniya da shedan sai ya danna zuciyarsa daga kan wannan dan ya tafiyar da ni'imar nan tashi da Allah ya masa akan abin da zai ja masa yarda Allah kaga ashe akwai buƙatar hakuri ko da mutum yana cikin ni'ima akwai buƙatar hakuri don babu hakuri to za a rasa za a rasa godiyar Allah kuma to shine malam anan yake gaya mana cewa godiya akan musiba tana faruwa da yayin da bawa ya hararo cewa musiban nan ni'ima ce Allah ya masa don ya kankare masa laifuffukansa ya daga matsayinsa ya daga darajarsa a gurinsa ya sa masa ina ba da komawa zuwa ga Allah da dogaro gare shi da kaskantar da kai gare shi sai malam ya ce wa amma ahlul ghayyi alghayyi ba baghi ba ka gyara saboda alghayyu tare suke da dalal ma dalla sahibukum wa ma gawa shi yasa can yace alhuda war rashad rashad shine ar-rushd alghayy wa amma ahlul ghayyi wad dalal fatajiduhum yahtajjuna bil qadari idza aznabu wattaba'u ahwa'ahum ce amma waɗanda suke ma'abota wato bata ko sani a take sani da ma'abota bata wanda suke yin abubuwa da kai ba da ilimi ba fayatajiduhum yahtajjuna bil qadri idza aznabu wattaba'u ahwa'ahum sai ka same su suna hujja da kaddara duk lokacin da suka yi zunubi suka bi san zuciyarsu sai su ce kaddara ne wa yudhifuna al hasanati ila anfusihim amma idan suka yi aikin kwarai to ba za su ce kaddara bane sai su rika jingina kyawawan ayyuka zuwa ga kawunansu idan an'ama Allahu alaihim biha idan Allah ya musu ni'ima suka zama masu kyautata aikin su sai su rika ganin su suka yi amma idan wani abu ne suka yi na laifi da bin san zuciya sai su ce kaddara ce to kaga wannan abu ne da ake yi da san zuciya da danganci da jahilci da bata kama kala ba'dul ulama kamar yadda wani daga cikin malamai yake cewa anta inda ta'ati qadariyun wa inda al-ma'siyati jabari in kai aikin kware kai a gurin da'a to qadari ne ma'ana qadari tansibul qadra ila nafsik kai zaka zama kai ne mai kaddarawa kai ka kaddarawa kanka da'ar sai ka rika alfahari da wannan kana jiji da kai kai kaza kai kaza sallaitu wa sumtu wa qumtu amma wa inda al-ma'siyati jabari amma in ka yi ma'asiya sai ka jingina kaddarar ga Allah in ka yi da'a ka jingina kaddarar ga kanka shine kadari in kuma ka yi abin nan sai ka jingina kaddarar ga Allah wato kai tilasta ka aka yi ma'ana haka ka samu kanka ba yadda ka iya sai Allah ne ya kaddara ya zan yi ku yi addu'a in Allah ya kaddara in tuba sai in tuba amma in aikin kirki yake ba ya cewa daga Allah ne sai ya rika ganin shi yake yi wa shi yake yin wannan abu ayyu mazhabin wafaqa hawaka tamazhabta bihi duk mazhabar da ta daidai da san zuciyarka to shi zaka rike akwai yan qadariya akwai yan jabariya saboda haka idan gurin da kake ganin yayi daidai da san zuciyarka ne sai ka ce kai qadari ne in kuma jabariya ce ta daidai da san zuciyarka ce kai yau jabari ne to kaga wannan alama ce ta bacewa da tabewa da lalacewa wa alul huda war rashad amma ma abota shiriya idza fa'alu hasanatan shahidu in'ama Allahi alaihim biha duk sanda suka aikata wani kyakkyawan aiki to suna halartowa a zuciyarsu cewa Allah ta'ala shi ya ni'imta su da wannan wa annahu huwa allazi ja'alahum muslimina shine ya sanya su su zan musulmi wa ja'alahum yuqimuna as-salata shi ya sanya su su zan masu tsayi da sallah wa alhamahum at-taqwa shi ya kinsa musu tsoransa wa annahu la hawla wala quwwata illa bihi kuma su dinga ganin cewa ba su da wata dabara ba su da wani karfi nasu na kansu sai tare da Allah sai wanda za su samu a dalilin ubangiji fazala anhum bi shuhudil qadari al'ujub wal mann saboda sun halarto kuma cewa komai Allah ta'ala ne ke kaddarawa mai dadi ko mara dadi mai kyau ko mara kyau da'a su ko ma'asiyar su to wannan zai sa su daina jin jiji da kai su daina almannu su daina gori wa idza fa'alu sayyi'atan idan kuma suka aikata wani mummunan abu astaghfirullah sai su nemi gafarar Allah wa tabu ilaihi minha su nemi Allah ta'ala ya yafe musu daga wannan laifi to wannan shine bambancin waɗanda suke kan shari'a da waɗanda suke kan bata bambancin waɗanda suke kan shari'a su suna yadda da cewa abinda suke kai na shari'a daga Allah ne shi yake taimaka musu akan abin da suke yi na bautar Allah in ya daina taimaka musu ya cire hannunsu to su ma suna iya bacewa saboda haka da ikon Allah ne suke wannan lokaci yayi dole in tsaya nan kafin ya fara nuna muku abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in